أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هادي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata sha uku da wata na jumadal ula bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu shekara arba'in da biyar wanda ya dace da 27 da wata na 11 miladiya 2023 don tarihi ya inganta. Ci gaba da majalisinmu na adda'u waddawa wanda muke gabatarwa a kowace ranar litinin a wannan masallaci mitayin alkhairi da albarka na alfurqan yake wannan unguwa mitayin albarka ta tudun more a cikin wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. wanda yau za mu tashi darasi na 33 a cikin darasin da hudu a cikin jerin darussan da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci ubangi subhanahu wataala ya datar da mu duk abin da yake alkhairi a rayuwar mu Allah ya sada mu da shi shari kuma Allah ya kare mu a satin da ya gabata mun karanto maganar malam cewa akwai wasu ababe idan suka ratayi wa dan annabi adam suka tattaru wa mutum to wannan na daga cikin abin da ke sanya mutum ya zamanto yana kikkiawan zato yana mummunan zato wa Allah subhanahu wataala wanda wa'annan ababen babban abu na farin da malam ya ambata shine yace al-jahl al-bafu ilmi ko wal ifsal al-yaqin wannan mun yi bayanin sa akwai bukatar mu ƙara maimaita fa'idashtama ila ba'fil ilmi ko wanda na saurari karatu na kamar mun yi dan gaggawan wuce sa a wancan satin malati fa'idashtama ila ba'fil ilmi adam istihdar adam istihdaruhu adam istihdaruhu wa ghibatuhu an alqalbi fi kathir min awqatihi aw akthar aw akthariha لاشتغاله بما يضاده وانضم الى ذلك تقاضي التبع idan wannan abun ya ya hadu da da'ful ilm rauni na ilimi ma'ana rishin ilimin karan kansa da kuma halartar da rishin halartar da abin da yake wajen zuciya da kuma abin da ya koyi da shi mutum ya dinga halarto da abin da yake koyi wanda baka gani ka dinga tunani a kansa a cikin mafi yawan lokaci ko kuma mafi karancin lokacin saboda lishtighalihi bima yubadihi dalilin saboda shagaltuwa da abin da yake kishiyarsa shi da mutum yana tunani game da abin da baya da amfani ba zai amfane sa ba ya shagaltu da wani rayuwa ta duniya baya tunanin da game da ni'imomin da Allah ya masa a rayuwa wanzamma ila zalika taqadi taba sannan kuma sai aka shafi walwale wa dabi'a yadda Allah ya alci dan annabi Adam akan shari'a sai kuma yau sabuka daga wannan layin wa galibatul hawa da kuma son zuciya ya rinjaye sa ya zamanto abinda zuciyarsa take kauna shi yake aiwatarwa wasila'u shahwa da kuma daukakar shawa sai shawar rayuwa ta galabaicin rayuwarsa ya zamanto ita ce ke nuna masa a duniyar baki daya domin shawa duk ta duniya ai shawa guda biyu ce shawa ta ta ciki da kuma shawa ta farji wanda duk abin da ke ka mutane zuwa ga irtikabukin abin da yake na cin dukiyar haramun da riba da wace duka shawa ce badaniya wannan shawar na daga cikin abin da in ta wata mutun yawa a duniya sai ta kai shi da mahalaka bai sani ba haka kuma shawa ta farji mutum ba ya kiyaye kansa ba wanda wasu kawai sun doki ya gace shawa farjiya sun doki kawai shine dole sai an sadu muqaddimat cikin sadon mana cikin aida daga cikin shawar sai zaka mutane da dama yanzu ba dokin muqaddimatil jima'a wasu ababi ba Allah ya samu wani lafiya malace wa taswil wa taswilu nafs da kuma wawantar da rayuwa ko kuma ruduwar rayuwa tana nuna masa ababe abebai wa ghururu shaytan da kuma ruduwar shedan shedan ya dinga rudarsa rayuwarsa ta zamanto ta kaskanta kaskantar da rayuwa da kika yi da kansa ba kowa ba sannan kuma ga ruduwa ta ta iblis la'natullahi alaihi sai na nuna cewa ai laifi kaza da kaza da kaza da kaza da kake yi ba kai ma laifin wane da wane da wane da wane ba sai na nuna mutum ai abin da yake na sabon Allah ba laifi bane ba ba ba ba wasu abu bane wani na yin abin da yafi yafi naka wane ma yayi irin abin da yana kuma karshe ma aljanna ya shiga wannan duka ruda ce ta ta iblis wa qulul amal da kuma dogon guri na rayuwa cewa yana da gurace gurace a rayuwa wa raqduhul ghafla da kuma barcin gafala ta sanya sa barci yana barci ba bai falka ba game da rayuwa yana barci a cikin sha'ani na duniya wa hubbul ajila da kuma son a tare mai gaugawa duniya kenan wa rukhsus ta'wil da kuma sauki na tawili wanda zai ce wasu ai kaza da kaza da kaza ma basu kai basu kai babban basa cikin kaba'ira shi kuma ai Allah ahlul kaba'ir ne baya ma kaza da kaza wa ilful wa ilful awaid da kuma damfaruwa da al'adu dabi'a ta al'ada ɗanfarwa da ita an taso aka iske mu kusa yanzu akwai ababen da suna ƙwaruwan musamman ma al'ada al'ada musulunci ya kasa ta kashi biyu akwai al'adatul hasna wanda musulunci ya tazo ya tar da al'adu wanda suke na kirki ne nagartatu bai fada da su ba ya kale su amma akwai al'adun da sun ci karo da sun ci karo da addinin Allah sai musulunci ya ya roshe su na daga cikin al'adu marar kyawo da musulunci ya roshe wanda ake gabatarwa a zahiliya akwai wasu nau'in aure da ake wanda yanzu musulunci ya haranta shine mutum yana da mata tana haihuwar gajejjerun yara misali sai gaji kana shawar gajeren yawo ta kuma taka dogaye take haihuwa sai ka ce kana buƙatar ƴan gajejjeru ko kuma ita a jahiliya to sai a yi ishen jikin mace sai ya ara mai matarsa kowa ya ari matar wani lokacin da ta haihu yaron kuma sai ya sai ta ya rike ɗansa kai kuma sai ta dawo gunka an yi wannan auren a jahiliya Allah mun gode maka akan nema ta musulunci daga ciki kuma akwai irin irin aure da ake na shi'ar ka samu mutum na da kauna sai ka daidaita da kauna sai daidaita da zaka babu sadaki duka an yi wannan kaga al'ada ce daga tara suna yi sai musulunci ya ya kore da mata auren ma baya yi ake yi ba sai mace ta haihu sai kuma yadda take mace za ta tara namiji goma ta tara ta dinga kwanciyar aure da namiji goma misali dan ta samu juna biyu ta haihe yaron to sai a san a kira wanda san kamantaceniya sai a tara mazan guda goma baki ɗaya kaf sai ta kalle su gaba daya daga sama har ƙasa sai ma kowa kallon akuri a daka ta kalli yaron da kyau ce wane dan nan naka ne saboda hanci kugula da shi daga baya sai a yi aure musulunci sai zai rushe duka wannan al'adun ba mun fahimta to al'ada wani lokaci akwai al'adun da alaita bi albi'a muhakkama ko malaman usul albi'a muhakkama akwai abin da ba laifi bane misali eh mu a irin kasashen nan na Hausa mutuntaka ce da dattako mutum mai girma ya dinga sanya manyan kaya ko amma ai sa doguwar riga ba musulunci bane haka ne ka sa jaljabba da hula wannan ba ba shari'a bace haka ce wajibi su sa dabi'a ce al'ada ce mun fahimta wasu furaren wa attari ba min juma bai sa doguwar riga ta gansa cikin shokokinsa ya tinke da kyau da zai hau mimbarin juma'a ya ba. al'ada su ce a haka haka ne to akwai al'adun da ba su ci karo da addini ba amma kuma akwai yanzu al'adun da mu sun zama mana alaka kai a kasar nan musamman wajen harakar biki da harakar suna ma anzalallahu biha min sultan kafa yanzu kasar nan ma mutane fa sun dinda son haihuwa hotai inda ba mutun ya tara ba to an dinda son haihuwa saboda jidalin da ke ciki sai aiwa maka yaro sai ka fi kashe miliyon ba ka bane ko duk abin da za a lissafa maka gaba ne ba abin da yake sunna ko mustahabi ba wani abin da ke sunna duk kawai kirkira za a yi haka in ka tashi aure ba tausayi haka za a sai kai kaza sai kai kaza wai kar a yi harkar karanci kar a yi karancin nan shi ya ka mutane da yawa suka afka cikin musiba ta zina bana akwai matar da radda za a kai ta ɗakin mijinta aka walwala auren sau da gudun kada a yi ƙaranci a uwayenta talakawa ne ba sa da hali na su mata kayan ɗaki wannan ya sanya dole sai da ta ba da mutuncin kanta ta ba da mutuncinta take samun kuɗin shiga ashe wanda suke lalatar da ita gaba ɗaya duk abin da ake yana ɗauka radda za a kai ta ɗakin miji radda aka ɗaura auren wannan ya kira shi ya turo mata fotunanta a tsirara da kuma irin duk abin da suka yi na badala sai gashi ga amarya kuma ta kun ba ɗakin miji ba yace dole a nan yana da buƙatar ta dukin ya kawo wannan abun abinda Allah bai ba inda aka ce kai ko ko karatu na ɗan duniya ba ba inda aka yarda idan baka yi valisa ba auren ka da yi ba ko maza ba ta ɗan shiya da ɗan iska ne ko su ba su da misali da wannan ba ko ‘yan shiya da ‘yan iska ba su da wannan abu. A ce, in ba ka kai valis ba, to ba za a yi biki ba. Wani wata lalata sun kaɗora maka, ya kamata uwaye su ji tsoron Allah. Ina tabbatar muku wallahi da azin da an janye valis kin nan ko, aka ce aure kawai za ka bai sadaki da aka maka amarya. To da su ma da suna da guda hurhuɗa a gida. Ba ga wani, eh? Allah saboda kawai ga biya sadakin ka an kare shi kenan kawai in ta yi tanka saya mata amma yanzu wajen valis kin nan sai kaga an kai ne kaga mutum ma saboda kokarin ya tara abinci ma sai gagare shi ya kasa cin me kyau Allah ya samu wani lafiya to wani lokaci kuma al'ada in ta zamanto ya kamata a din ta zamanto musiba to a dinga fadakar da al'umma akai sai a kiyaye to amma mu dai matan mu nan ko sai dai a tanya su da addu'a ko a samu a dinga musu ruqya mm ma fa hunaka la yumsiku al-imana illa alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula a irin wannan halin idan mutun ya ya fantsama a cikin wannan yanayi na cewa shan zuciya ya mamaye zuciyarsa sannan kuma ga ga shawa tana sai tsara tana girkinsa a rayuwa kuma rayuwarsa ta kaskanta game da wannan duniyar shan ya rudar da shi yana ganin kiyamar kamar bayo bane mutuwar babbaye ta shi bai kai mutuwa ba sannan kuma ya cika zuciyarsa da dogon gurace gurace sannan kuma gafala ta sanya sa barci da kuma ga son duniyar nan a tara da kuma son sauki da kuma al'adu sun ɗamfara a rayuwarsa to a irin wannan halin fa zaunawar imani a zuciyarsa to ba wanda ke iya tabbatar da shi sai wanda ya rike sama da ƙasa ya hana masa fada wa juna mun fahimci karatun Allah shi ne wa inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah ya rike sama shi ne wanda ya rike saman nan ya tsaye da ƙasa akan katta juya katta gusa to kuma in saman ta ta fado la qaddara Allah to wake waye a duniya wani injiniya ne a duniya wanda yake etare ta yanzu da ka fita wajen nan kalli girman saman nan kai in ta aka ce maka ta fado sai dai zaman to kawai tarihi wa masalan lil akhirin ko sai dai zaman to tarihi kawai Allah ya dace da mu to malci wani hada sabab yatafawatu an-nas fil iman wannan abin ne ba ke sa mutane suna hauhawa a imani sai a ce wani yafi wani imani da wannan ne wanda wani duka wannan ababen gaba ɗaya ya hada su kaga sai a sami shi da'i da'iful iman mai raunin imani wani kuma a'a cikin goman uku ne yake da shi wani biyar ne yake fama da shi wani gashi Allah bai sa shi da son duniya ba baya da son duniya amma akwai ɗankar matsalancin shawa bai ta musu ya tara ba amma mace in dai ta biya to jarabar shi ta kare anan agani wannan kuma a shi ba mata bane kudi ne musibar sa in dai zai samu dala to nan ne musibar take shi wannan ma gaba da dibne yake kawai shi bai ma san me yazo ido ne ba fa gaba dai Allah ya samu wani lafiya hatta hatta yantahi ila adna adna mithqala dharratin fil qalb har akai matsayin imani ya kai adna mafi karanci yaga ce adna sifatun ala wadni af'al litafawut ko litafdil har akai wani matakin da zai kai mafi karancin daraja ta ta a samu kwarar zarra na imani a kansa ai ka san imani imani hawa hawa ne al imani yazidu wa yanqus yazidu bi ziyadati al amal wa yanqus bi nuqsanihi imani yana karuwa yana raguwa wani lokaci za a samu mutum da imaninsa ya hau wani lokaci za a samu imanin ya yi ƙasa to abin da ke ƙara imani shi ne aiki kullum ya amal ala shaki da ko aiki na daga cikin abin da ke taimaka mutum ya ƙara samu ƙarin imani sabon Allah shi ke rage imanin mutum duk imaninka in sa kana sabon Allah za a samu imani yana yana raguwa ka doka kamar salula ce idan ka cire ta a caji ka kwana dare kana aiki da ita sai ka sanya music kuma ka shiga cikin google kuma ga shan da kote kana tele shajakin wani abu in ka bata awa biyar ko awa goma dan Allah ya take cajin ta zai dinga ragewa ko awa ɗaya daga ya dan ja baya awa ɗaya ya ja abawa ja ya ja baya tun a falken baka yi hankali ba sai ga shi baka iya amfani da ita haka ne to haka imani yake a zuciya lokacin da mutum yake saban Allah yana hawhawa yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan in bai kula sha taji ba sai imani dinga raguwa har a wayi gari a zuciyarsa babu imani ko daya Allah ka tsare mu na imanin mu ko duk duniya babu asara to ce mutum ne asarar imanin sa maliki cewa wajma'u hadhihi al-asbab yarji'u ila da'f al-basira abinda kuma ke tattarawa mutum wa'ancan ababen na da aldangantaka da abin nan raunin raunin basira raunin ilimi rashin ilimi ashe karamin rashin ilimi ba kare matsala bace rashin karatu ko kuma rashin kai ilimi kusan karatu kashi biyu ne fa akwai ilimin da zaka yi na ilimi na zama malami kuma akwai ilimi na kai bautawa Allah kuma da ilimin zama malami ba dole bane kowa sai yayi shi ilimin ka zama malami ka zo kai tafsiri kai karatu ba wannan ba dole bane فرض كفايه يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين جمل ما اصول amma ilimin ka bauta wa Allah wannan ba wanda aka doke mashi wajibi ne kowa ya san ya ake ya ake bautar Allah ya ake sallah ya ake azumi miye barillan wankan janaba wato dukkan san su wannan wajibi ne to wannan ilimin fa ne kuma yanzu al'umma ta gagar tafiya da nema har yanzu mutane abin da ke bani mamaki shine wani fa kawai wai kullun aka ce wani magana sai ce wallahi ka san malam muna ta fama da masara na rantsi da Allah ta kai ka wallahi kawo za ta kai ka in ka ci ka biyo masara ko za a sarara da kai wallahi a jahannama ai abun salala mutum za a yi ba ruwan Allah ba abota wa Allah sai da karatu to idan jahilci ya ya auri zuciyar mutum to duk wani abu na sabon Allah shigo sa abun alkhairi ne ko birga sai yake sai ga shine kawai zuciyarsa duk da ta raya masa kawai sai kaga ya tashi yayi abu yanzu ba akwai wanda ya kama gida yana zaune ba abin da yake yi sai kawo ɗaya mutane na sabon Allah kai dan Allah in akwai basira akwai tunani da irin wannan mutumin ai ko biyan sa ake wallahi ba zai yi ba ba ka bane amma rishin karatu da yake kokolwar tashi ta kihaye ci baya fahimtar duniya bai san me duniya ba to malike cewa wasabar da kuma haƙuri daga cikin abun da ke ka wannan matsalar shine akwai karancin karatu da kuma karancin haƙuri idan karatu yau mutum karanci kuma ya zamanto baya da haƙuri to zai dinga tasarrufi irin ta dabba idan mutum baya da karatu duk girman sa duk fadin jikin sa sannan kuma aka same shi da gajerin haƙuri zaga sai na tasarrufi irin na da dabbobi daga kawai abin da ransa ya nuna masa kawai yanzu fa wani fa masallaci zai zo kawai ya ga an ce ana tada sallar isha'i misalin ƙarhe kaza a ƙarhe takwas daidai sai liman ya ƙara minti biyar wala kawai sai ka ji kawai ka ya ɓata ya buga mutu ya ci isha'i da ba zai yi ba fa kawai ya ɓata ya tafi wai an ɓata mai da rai kun fahimta wannan kuma wannan kuma sallah azumi me yake da suna makaranta ce zai je ya je karatu amma rashin fitowar malam da wuri sai ya sa ya janye kawai tafiya sa kamar shi yake wa to ana buƙatar mutum ya zamanto kaka zamanto jahili kuma kai goki Allah ya ce muke da hakuri a zaman duniya kun ga duniyar nan wallahi da azin idan mutum yana son ya more rayuwar salafiya ka zauna ka mutu baka taba tansiyon ba ko to ka roki Allah ya taimake ka da hakuri in Allah ya baka hakuri malan ka dace a duniya ai ba a banza ba Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab to kuma hakuri jama'a kashi guda uku ne hakuri na farin hakurin bin Allah dole sai an hakura wajen bin Allah haƙuri wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala sai an kira sallah da kire sun zaka ana kiran sallah ana hayya ala salah da kire sun zaka to in ba ka haƙura ba sai ka rasa wannan sallar ko amma sai ku yi haƙuri ko kuma ni lokacin sallah yayi gaskiya zan je sallah to ba kowa bake da wannan haƙuri haƙuri ka tashi cikin subahin ana tsananin sanyi ka je masallaci in mutum na da haƙuri baya iyawa ka liƙe shago ka zo makaranta awa ɗaya ka zauna wallahi in mutum bai da haƙuri ba zai iya ba ba zai iya ba haƙuri wajen bin bin Allah haƙuri na biyu haƙuri wajen barin sabon Allah ga sabon Allah ka samu dama ta kai amma ka ji tsoron Allah ka tana girman Allah ka bari ka haƙura akan wannan sabon Allah to wannan ma masu da ce yafi haƙuri akan bin Allah ga sabon Allah karara aishe yasa annabi ke cewa daga cikin mutanen da Allah zai zai sanya karkashin unarsa wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu jamalin fa qala inni akhafu Allah wanda ya samu dama ta yin zina mace kyakkyawa son kowa kin wanda bai samu ta kirasa ta mallaka masa kanta yayi alfahasha da ita sai ce yana jin tsoron Allah ba kowa bake iyawa sai wanda ke da hakuri akan bari sabon Allah haƙuri na uku shine haƙuri akan alqada'i wal qadar akan abin da Allah ya kaddara maka a rayuwa jarabawa ta duniya yadda Allah ya jarrabe ka to ka haƙura akai mutane da dama suna fushi da Allah ta yaya Allah zai yi su haka wallahi kaji mutum yana wasu maganganu na kafirci shi yasa da sai ne ke kullum da ɗaliban ilimi abu ne kamata a fara karanta da kowa al'umma kafin kowanne karatu ba kamar tauhidi su san Allah a karantar da su ilimi kuma ilimin na sanin Allah da in ka sake mutum musnad imam ahmad min gilafi ila gilafi wallahi inda bai san Allah ba aikin manzari bai da amfani gonsa kun fahimta babban al'amari jama'a tauhidi sanin Allah to ai kuma in mutum ya san Allah kuma a cikin sanin Allah ana karanta da kai hakuri malaci wali hadha madaha Allah subhanahu ahalas sabari wal yaqin da wannan ne Allah ya yabi ma'abuta hakuri da kuma yaqini yaqini a zuciya Allah yake waja'alahum a'immatad din kuma Allah ya sanya su a'immatad din su ne jagorori na addini fa qala ta'ala sai Allah yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu li ayatina yuqinun Allah ce waja'alnahum sai musu Allah muka sanya su a immatan jagorori yahduna bi amrina suna dora mutane a tafarki na gari amma ji umarnin mu horewa mu musu Allah mu muka hore musu wannan bayin su bane sai Allah ce amma fa akwai abin da su ma suka yi lamma sabaru a lokacin da suka hakura shi yasa daga cikin sifar da ake son malami ya sifanta da shi mai karantarwa ko a islamiyya ko a boko ko a halka ko a ina ne inda sunan karantarwa ce to sai ka zama to mai haƙuri amma ba yadda za a yi ka karantar da mutane ba a zage ka ba ba a bata maka ba ba kuntata maka ba wanda yafi ka daraja yafi ka mutunci yafi ka gata wajen Allah ayi masa to in ka lura cewa manzon Allah ma an yi mai ko kuma ya haƙura to min babi aula kai ka haƙura kun fahimta to Allah ya ce lamma sabu suka yi hakuri sai ce wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suna da yaqini da ayoyin sun tabbatar da duk abin da Allah ya fadar cewa wannan abin zai tabbata kuma za su samu abin da Allah ya musu alƙawari mutane kuma yanzu babu yaqini shi ma wani karatu ne na tauhidi babu yaqini a zukatansu cewa Allah zai mafiya yawan mu wallahi ba mai riba Allah na yi dan da mutane da dama sun yarda Allah na yi to da abinda annabi ya dora mu akai na tafarki ko wallahi da kowa ya tsaya akai malai ce faslun fasli to kamar wannan faslin malin zai dan yi mana resume kin duk abin da ya gabata ne a cikin wannan bayanin yace faqad bayyana alfarq bayna husni dhanni wal ghurur yanzu duk ne bibiyar karatu ya kamata a gane a ce ya fa'inci bambancin kyautata da Allah da kuma rudani ruduwa ai mun fahimce sai ko yanzu mun gano abin da ake ce ma kyautata da Allah kuma mun fahimci abin da ake ce ma ruduwa sai ce wa anna husna dhanni inma humila ala al'amal shi kyakkyawan zato da Allah yana zawwa ne bayan aiki bayan kai aiki sai ka kyautawa Allah subhanahu wataala zato cikin al'amarinsa وحث عليه حمل على العمل أن دوك أن تشي كاي أيكي سيجو فعلي مبني لمن لم يستر فاعله حمل على العمل وحث عليه sannan aka kwadaitar akan ayi aikin kai aiki sannan kuma ka jira abinda Allah za shi kai kai naka sai ka jira kuma Allah subhanahu wataala yayin nasa amma kaka cire samu kuma Allah ba a cire samu Allah ba ce wasaqa ilai kuma ayi kora zuwa gare su aka koro bayanin cewa dole sai an yi aikin sannan aikin ne kai kai mutum zuwa ga husnul zanni billah to fa huwa sahih wannan duk wanda tunaninsa ya kaisa zuwa ga wannan cewa sai yayi aiki zai samu kikkiya abinda yake fata wajen Allah to wannan shine ingantaccen tunani wa inda a'ilal batalati idan kuma zuciyar mutum tana kiransa zuwa ga batala shine zaman banza lalan aiki walanti wantihimaki fil ma'asi da kuma nutsuwa mutun ya nitse a cikin sabon Allah yayi dubu-dubu cikin sabon Allah ya zauna kawai bai aikin komai shi da babala bai aiki shumashi shi kawai bai sallah bai azumi kuma sai ya ce Allah shi hada mu aljanna gun annabi Muhammad babu sallah ba salati ba tasbih kuma wai aljanna yake so kuma tare manzon Allah kaga wannan fa huwa maghrur wannan yana dora kansa ne ba ga bane wannan yana rudar kamar mutum ne bai aiki bai karatu ba bai taba lakwal ba bai taba lakwal ba kuma kullun jiran yake in ana nomination ayi nomination sunan shi kun fahimta yanzu mutum ne bai taba karatu ba bai iya karanta bai iya rubutawa ba bai iya tada baki da kyawu kawai bai sani ba amma kullun rike yake da da da radio yana saurare yau an yi conseil da minister ana da wani huri kaza wani huri kaza to shi ba fa za a shi ba yana jiran yana tsasa tsammanin za a nada shi ai ko shugaban ma fita ba za a nada shi ba ko ba ga bane to wannan in ka fahimci wannan misalin to wannan haka yake sai ba ta husnul dhanni huwa raja kyakkyawan zato wa Allah shine fatar abin da yake wajen Allah faman kana raja'uhu hadin ilahu ala ta'ala ta'a jaziran lahu anil ma'siyah fa huwa raja'un sahih duk wanda eh abin da yake fata na wajen Allah subhanahu wataala ya zama to yana dora sa zuwa ga hanya ta wa Allah da'a ya kyauta mu'amalarsa wa Allah kuma yana tsoratar da shi game da saban Allah subhanahu wataala to fa huwa raja'un sahih wannan fatar ne kyawu ce waman kalqa batalatuhu raja'uhu hadi wa raja'uhu batala wa tafritan fa huwa maghrub duk wanda shi fadarsa kawai shine kawai zaman ban dirshin aiki bai aikin komai amma kuma yana fatar ya samu wani abu da ya sai wanda yayi aiki yake samun sa sannan kuma ya zamanto da ƙetare iyaka shi bai aikin ba amma kuma ga ƙetare iyakan to wannan yana ruɗa kansa ne kamar mutum ne ya zo bakin ma'aikata ta gwamnati ya dinga aza shayi in aka zo wutar ya aza shayi in mai guja ta biyo a saye a ci mai wannan ya zaka a saye a ci in lokacin tashi su masu watse kuma sai ya ce shi yana jiran wata ya mutu a basu albashi ko kun fahimta yana jiran wata ya mutu a bashi albashi ko mutum ne a sai ya zo ya zauna bakin kasuwa kawai ya zauna to jiran yake riba ta zo su kuma bai wani abu na kasuwanci ba kun fahimci karatun masha Allah to wannan yana rudakkan sani a duniya malaci misali ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يؤد عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولن يبرزها ولن يبذرها ولن يحرثها وأحسن ظنه, ظنه بأنه يأتي من مغلها من, من يأتي من حرث وبرز وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من أفسه السفهاء مثالي لا ذا أجي متن mutum ne yake da gona ko jardin kai ne kake da gona ko jardin amma sai mutum ahmala ay ayyu amila yana guri yana tunani ya sa a ransa cewa amfanin gona in kaka tai shi ma zai zai je ya girbo abinda masu girbi ke girbowa sai dai wannan mutumin ba kuma shi ba bai zo yan shuka ba kuma bai noma ba amma kuma yana jira tunda dai yana da gona kuma da in kaka ta yi shi ma shi zo shi noma shi shi girbo abin da ake girbowa bai zo yin shuka ba bai noma ba balantana ya je yayi memai balantana ya je ya gyaran da duk bai komi ba ba abin da yi kawai gona ce gare sa amma fa tunaninsa kuma kullun ya zo wajen malam zai ya muso bashin ki ka goma yace akai kaka zai mai da masa nan ya zo ya ciyo bashi nan ya ciyo bashi ya tattara kudin mutane yaushe za ka biya sai sai da kaka sai mun yi girbi kuma shi bai shuka ba bai noma ba amma ya tattara kudin al'umma so yake in aka yi girbi ya biya daga Allah zai biya kun ga misali na hankali ko akwai mutanen da watan ba aya ba hadisi da tunanin hankali za a fahimtar da su da yace da mutum zai wannan la'addahu nas kuma sai girbin ya zo a zo da kaka sai ya je ya doki ya doki mota ya ce ya tafi gona kawai za a doko kaya sai a ce wani yami ba ji ba ku gani da kanku cikin mahaukatan ma uba ne e cikin mahaukatan ma ai uba ne min afsahi sufa cikin wawayen dolaye sangamai to shi ubansu ne afsa asfa afwan asfa ta cikin mafi wawayen wawaye in ana neman dolo na ƙarshe to wannan shine ana neman sakare na ƙarshe shine shushu shu sakayen ka mota wannan shine mace waka zalika law hassana dhannahu wa qawwara jaa haka mutun yake zato da Allah subhanahu wataala cewa Allah shike yi sannan kuma da annahu bi an yaji'a yaji'a walad akan yana son ya samu dan da mutun kawai ya yarda a zuciya cewa iya Allah ke bayarwa haka ne mutun ya kudurta a zuciyarsa cewa ayya Allah ke bayarwa amma kuma kullun a tunaninsa kawai haka zai samu da yaki aure na farko bai da aure kuma bai bai bai bai ekewaye ko sai ekewaye ko to masha Allah bai ekewaye amma kuma sai ya ce muku ni ma nan da ƴan watanni za a yi min biki ko ko bai ta bai da mata kuma bai kawai bai bai zina sai ce a ai ai in Allah ya kai muna rai ina kyuta zaton ai a watan Mars 2024 ni ba na samu dan da daga sai a ce wanda ya luwaci bai hankali haka bane sai ai gaugawa a kai shi ina likitan mahaukata ba ga bane wani yana buƙatar a kai shi likitan mahaukata aw yasira a'lama ahli zamanihi ko kuma mutun yana son ya zamanto yafi kowa sani a garin su ko a zamanin sa a ce kawai ana kiransa malam wane ko fadilatu doktor al'allama wane amma fa matsalar min ghairi talabil ilmi wa hirsi ta'attamu alayhi kuma bai zuwa makaranta baya zuwa karatu kuma bai da kwaɗayi a kan karatu kawai ana zaune sai ce muna zuwa a yi nan da gaba za mu fara ba da fatawa ta shaidan ba? e da shaidan ba yadda za a mutum idan malami bai yi karatu ba sai ce maka yana sun da hadisi ƙura'ani misali amma bai zuwa makaranta kuma ƙur'anin ma in ka ba shi ina ne daidai sama da ƙasa bai iya bambanta ka san fa wallahi har yanzu akwai wanda bai iya bambanta sama da ƙasa ƙur'ani ba ina ina ne sama ina ne ƙasa sai ce ni na da daga tayo tayo haka Allah ya sauke wallahi akwai wanda har yanzu bai iya gane ina ne sama ina ƙasa to bai iya bambanta sama da ƙasa ba sai ce maka ai ina ma nan ina tsammani in Allah da nan da nan da shek sawar shekara in hade in bada in bada mike suna bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am har tauba ma ina tsammanin duk suna nan lahiyayyu ko bai karatun daga wannan wannan rudo kai ne kuma hauka ce to shine malai yake ce yake fada wa malai ce wa amsalin zalika misalai na da yawa irin wannan kware da gaske misalai na da yawa kware da gaske mutum ne yake son ya zama mai kudi amma ba wata sana'a da yake kawai daga kallon inda ya sai kwana daga kallon inda ya sai kwana kawai amma kuma ka jana kira shi ta bi miliyada shi a yau na zuwa an ta wani mai kudi a wani gari nan cikin Nijar in ya fito da motarsa da jimawa tun da an jima in ya fito da mota kusan garin ma ba kowa bake da irinta sai wanda ya kai ya sha ruwan gishiri a kudin to yana biyuwa fada ta matasa sai sai a hada shayi ana zaune ana ta girdama sai daga hannu ya musu gaza sai sai alhaji muna zuwa ce gona ba alhaji muna zuwa ce gona ba ai ba a samun kuɗi daga zaune jama'a sai an tashi an motsa ba ka bane to haka mutun ya samu aljanna to wallahi ba ta samuwa sai mutun ya yi aiki lokacin da kai aiki sai kyauta wa Allah zato kuma haka ne Allah ya gatar da mu malai yake cewa a fakadhalika man hassana dhannahu wa qawwa raja'ahu fil fawz bid darajati al ula wan na'im al muqim haka duk wanda ya kyautata zatansa akan yana fatar ya dace da ad-darajatul ula daraja mai dokaka aljanna kenan ko idan mun to gashi cikin aljanna ya hadu annabin rahama ga su ababakar ne siddiq ana gaidawa ga usman dan affan ga umar dan khattab ga ali bin abi talib su abdurrahman bin auf sa'd bin abi qas jabir dan abdullah aba huraira eh mu'az dan jabal duka haɗe da su wanda ke da irin wannan fatar ya ga su annabi Lut ya ga irin famar da aka yi da annabi annabi Musa yace yazo wannan ne ya fama da Fir'auna ko hari da shi a wuri guda to duk wanda ke da irin wannan a zuciya to min ghairi ta'atillah ba tare da kuma yawo Allah da'a ba wala taqarraba ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawayihi kuma bai ba wani abu da yake ma Allah bai nemi kusanci da Allah ba ta hanyar yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so to ai ka san yana da kansa ne kawai sai ya ce kana so shiga aljanna ma wa inna matan 73 uku da aka ce za a baiwa mutum da su ruwan salsabiya da tasnim da kuma wuldanu mukhalladuna duka kwatse da su kuma ba abin da yake na alkhairi ba ba wani aiki da yake na ibada to wannan gaskiya yana da kansa ne ai ko shi ke ba da aljannar inda zai wa kansa adalci ya san bai cancanta ya shige ta ba kuma yin aikin shi kadai ba shi ke kai mutum aljannar jama'a dole sai da rahamar Allah subhanahu wataala husnul dhanni billahi kenan kai aikin sannan kuma ka kyautata wa Allah zato kawai yanzu da Allah zai ce ka biya sa irin abin da muke misali a ce Allah ya ce wani ka shekara 80 a duniya a kullun awa 24 a kullun awa 24 kana numfashi ka biya ni numfashin da ni Allah ya maka tsakaninku da Allah akwai wanda ke da abin da zai bai wa Allah sai Allah ya ce wani kawai ni abin da nake bukata kyakkyawar fuskan nan taka ita nake son ka biya ni da ne maka ita in kai aran ne Allah ya ce zakin sautin da ne maka ‘yan mata ke ca a sai a ran mawali, Allah ce, biya ne ta, kana da abin da aka baiwa Allah? Ban, sallan nan da aka tata duka ba za su kai ba, ba za su yi ba, ba za su yi ba. Na taɓa kai da cikin wasu Isra'iliya ban san abin ba, ingancin abin cewa, akwai wanda zai zo yana tunanin aikinsa zai kai shiga cikin aljanna, sai Allah ya ce kawai farashin gashi ɗaya, filin gashi ɗaya biya sa. sai a dauko duk abin da ya aikata na alkhairin bai kai ɗaya cikin goma aikin kuɗin farashin gashin da Allah ya masa ba gaba ɗaya ba zo da idanu ba da kake kallo ba zo da baki ba halshe da haƙora da kake tamna ƙashi da su da kyau eh har ma kana hararo wasu ayoyi Allah ya samu dace ba shi duk wanda ke da bukata ya dace da aljanna to abu na farin dole sai yayi aiki sannan kuma ki muta zato wa Allah subhanahu wataala annabi ce ba wanda aiki sa zai kai sa aljanna sai ba wanda aiki sa zai kai sa aljanna suka ce annabi har kai yace har ni sai in Allah ya lullube ni da rahamarsa kaga husnul zanni billah ka dinga kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala jama'a duk wanda ke da buƙatar ya shiga aljanna to dole sai yawa Allah da abinda Allah ya ce yayi yayi abinda Allah ya ce ya bari ya bari mala yace wa billahi tawfiq kaga wannan sai dai ana neman Allah dacewa amma mutun na tana aljanna bai ma Allah aiki to wannan kawai sakarci ne wa qad qala ta'ala innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah Allah ce wa inda suka yi imani da Allah kuma wanda suka yi hijira bayan imani da Allah suka yi hijira suka bar garinsu sannan suka je suka yi gogormaya a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala to wannan suke fatar abin da ke wajen Allah na rahama mutum yayi imani da Allah ya bar garinsa duk abin da ya mallaka akwai wanda fatun da ya bar maka wallahi bai taɓa wayoyi ta ba sai da aka komo aka zo fatahu maka tun da ya tafi wajen manzon Allah da ƴaƴansa da matarsa duk suna nan maka ko ya tafi ba waiwaye ba tunani kawai ya sa ya miƙa wa rayuwarsa ga Allah addinin Allah kawai wani tun da aka tafi bai taɓa sa ɗiyansa idanu ba sai lokacin da aka dawo fatahu maka kuma suka yi gugurmaya wajen yaɗa wannan addini tsakanin musulmi da kafiri ka san babban jihadi wannan a doki takobi ba karamin ya bane dokar jihad tafiya wajen yaki ba karami bane ba karamin aiki bane mutun ya tafi ai daga to yanzu Allah ya ce muke mu ba dokar takuba sai inda ana dokar takuba ko lokacin da ka gano ashe mutane yawa mata ne wani baki ne gare shi eh baki ne Allah ya mai amma mace ce ko dila ba ta tsoronsa ba amma da in za a yi bayani to imam al-bukhari ma da sauki shi eh misalci wa'ina suna fatar fatar rahamar Allah ta suka yi imani da Allah suka yi hijira sannan kuma suka yi kokari ba ce fata ammal zaka dan uwa ka sa hankali da lura da basira kaifa ja'ala raja raja'ahum bi itiyan itiyanahum bi hadhihi at-ta'at diba yadda Allah ya sanya fatar su abin da suke kauna wajen Allah Allah ya hada shi da wannan aikin da da'a yin imani da Allah ba karamin abu bane ba sannan kuma ka bar garinka yanzu fa wani yazo makaranta minti 15 minti 20 awa dai wallahi bai iya ba amma ya iya tahiya hira wajen zawara sai a share awa bi da rabi awa uku kira surutu da zawara ba dange iya ba dange abba tana washe mai haƙura sakare suna ta wasu awon gaga shi malam kai ladai ruha mun asiri bai wa'in zuwa makaranta ya minti goma ya kada ana koya masa alifu mun tsuwa ɗansu mun girma amma da girmansa zai zo wajen yari ya zauna ji kai ya sai ya zauna eh ta aishe na kasa kwana wajen gwamnati za mu zama laki la samu wange lafiya waƙar ƙalar mukarrun waƙalar muktarruna malike cewa rudadu suna faɗa inal mufarriqina almudayyi'ina li huquqillah almu'attilina li awamirihi albaghina ala ibadihi almutajarriina ala muharimihi ulaika yarjuna rahmatallah wanda shirin ya ruda da duniya da zuciyarsa ta rude sa sai ya dinga fara cewa ai lalle al-mufarridun masu rishin yin abun da ketar iyaka masu ketar iyaka al-mudayyi'ina li huquqillah masu tozatar da haƙƙin Allah ba sa kula da abun da Allah ya ce su yi al-mu'attilina li awamirillahi masu watsi da umarnin Allah al-baghina ala ibadihi masu zalunci wa bayin Allah al-mutajarri'ina ala maharimihi masu samun kuzari yin sabon Allah su ma ai yanzu rahmatullahi su ma suna suna fatar abin da ke wajen Allah an taba cikin mawakan da aka yi na bayan shedanun mawaka kai abin da kake so aljanna ta mai raboci haka ne wai aljanna ta mai ai latina sun san wannan wakar an yi ta a baya ko ya tara ƴan mata ƴan yara ci ga tsohon banza shi ta shi na tarawa suna jujjuya na aljanna ta mai raboci sai wata kila yanzu idan ki yaji ya gangara can ne wata kila ya gano ta mai raboci ko ta masu aiki ce eh ta sai ta duniya tana mutum wa'azi bala ce wasirrul mas'ala idan kana son ka fahimci mas'alar sirrin mas'alar annar raja'a wa husnul dhann inma yakunu ma'a al-itiyan bil asbab allati iqtadataha hukmatullahi bi shar'ihi wa qadarihi kikkiawan zato da kuma fatar abin da ke wajen Allah yana zawwa ne tare da mutum ya kama tsani abinda zai kaisa zuwa ga samun wannan abun in kana son ka samu kuɗi ka je kasuwa kana son ilimi ka je makaranta kana son ka samu digiri ka je boko ko kana son diya ka yi aure haka ne amma idan ka ce kana son diya kuma sai ka ce a'a kai kai ga kanan dai dole kana talakon kuma sai kake kakin ka ida doctora kana da guda biyar kuma baka da mata kuma baka da aure to wannan sai a ce wannan baka da hankali sai mu je ce na son kuɗi sai kuma ya liga ɗan kansa cikin ɗaki kawai ya kulle inda ya sha ta kallo in wannan ya ƙare shi ɗauko wannan shi sanya kuma son yake wai shekara mai zauwa a dinga lisan shi yayi oda daga kaya ai kaga wannan hauka ce to mutum shi kyakkyawan zato dole sai ka kama hanya lokacin zaka kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala a lokacin in mutum ya kama hanyar da Allah yake bukata fi shar'ihi a cikin shari'ar Allah wa qadarihi da kuma kaddara ta Allah subhanahu wataala akwai abubuwan da shar'iyya ce kuma akwai abinda asbab akwai asbabu shar'iyya kuma akwai asbabu qadariyya akwai sababin da wani da shari'a ne misali duk wanda ke son ya samu aljanna sai yayi sai yayi aiki haka ne kaga wannan shari'a ce kai azumi kai kaza kai kaza a lokacin zaka samu cimma aljanna kake nema amma akwai abin da kadariya ne kaddara ce din mai son ya samu kuɗi yayi kaddara shi wala Allah cikin kasuwancin ba zai iya samu ba sai ya samu ya gurgurdan abin da zai samu wa sawabihi wa karamatihi sannan kuma ya dinga dibin ladar da Allah zai bashi cikin abu in kana kallon ladar da Allah zai baiwa mutu zai zai baka to kafi kura jikin yin dagewa ka kai aiki yanzu misali sai a dauke ka kwangila za ka yi aiki na ƙarhi sai a ce maka misali faskar kake yi telam ce aka kawo ko kuma mota sai a ce ka faskare za a baka jika 50 da a ce maka a duk ice guda in ka sare sa jika guda gare ka wane yi ka gwara ka ɗauki to a shari'a ba abinda Allah bai fito iri da in kai ka za ga iya abinda za ka samu ashe yin wannan da yin wannan da yin wannan sai ka tattara lada mai dimbin yawa a wajen Allah subhanahu wataala da kuma girman abun fayatil abdu bima biha sai mutun yazo da wannan abun saboda ya samu abun da yake nema thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih sannan ya kyauta zo da Allah subhanahu wataala wa yarjuhu kuma ya fatar wannan abun Allah ya killahu Allah ya killahu ilaiha akan kadiya ya mai da hankali game da ya mai da hankali kada ya ratai da wancan kyakkyawan zaton kawai ka yake kyakkyawan zato babu aiki wa an yadda alaha mausulatan ila ma yanfa'uhu ya sanya wannan kyakkyawan zaton hanyar za ta kai shi zuwa ga abin da zai amfane sa wa yasrif ma yu'aridu ma yu'aridaha kuma ya kauda duk abin da yake yake mu'arata yake yake kishiyarta wayabtul atharahu kuma ya bata masa abinda yake nema a rayuwa ina fatan mun fahimci abinda mala yake so ya faɗa anan ashe eh duk wanda yake son ya dace da abinda yake nema jama'a dole sai ya dole sai ya sai ya sai ya kama hanya nagartacciya ya bi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya taimake mu baki ɗaya. Abu na na ƙarshe da zamu riha a kansa uwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu rana alhamis wannan mai zawa, talatin da wannan wata na turawa da kuma ranar juma'a akwai daura da za mu gabatar in Allah ya yarda a cikin littafin kitabu tauhid na Muhammad bin Abdul Wahab alaihi rahmatullahi ta'ala al-imam al-mujaddad. wannan daurar zamu yi ta ne a kwana biyu da yardar Allah a masallacin Darul Hadis tsakanin sallar magariba da kuma sallar isha da aka yi sallar magariba za a yi za a soma idan aka yi da isha kuma za a ƙara awa ɗaya saman saman wannan karatun da aka yi wannan daurar kwamitin Darul Hadis ya ya tsara ta kuma shi ya ɗauki yaunin gabatar da wannan wannan daurar muna fata wa Allah subhanahu wataala na jagoranci kaka wannan sanarwa ce ga ɗaliban ilimi da ma masu buƙatar su amfana a kullun tunanin mu shine ga jama'a har yanzu mutane ba san waye Allah ba akwai ababen da ya kamata a ce an karanta amma saboda muhimmancin nan na tauhidi kullun ce wasu malam jabir nake mu lura muhimmancin tauhidi ya sanya manzon Allah ya shekara goma shina karantar da shi tsantsagoransa babu sallar farilla babu azumi babu zakka babu aikin hajji saboda duk abin da za a karanta a duniya in ba a san Allah ba aikin banza ne kun fahimta aikin banza ne lura da wannan da kuma irin siciya sunki da muke ciki halin da al'umma take ciki sai yanzu baka gane mutum bai san Allah ba sai in ya shiga cikin wani hali kuma ga ya dace a maida mahanka a maida makaratun tauhid da ida hankali to muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu yasa dan shi zamu yi wannan abun kuma Allah ya taimake mu akai ya ƙara mana ikhlasi da kuma ƙarfin guya cikin wannan ababen Allah subhanahu wataala ya sanya wannan hanya da muka kama mu da ku shine abun da zai kai mu aljanna ka kore da aikin alkhairi shi ko baka iya ba in ka zo ka zauna ka saurara to a matsayin ibada kake shi ta makaranta ko baka ganewa ka zo da sunan karatu ko baka fahimta wallahi alazim a sunan ibada kake lada ake rubuta maka ka zo masallaci kawai ka zauna ciki ana karatu kana saurare kai baka cewa komi a kali a tada sallah lalar duk aka baiwa masu karatu na wallahi sai Allah ya baka ita da haka lura da wannan ɗan uwa in Allah da wannan alhamis kin wannan asabar alhamis kin alhamis juma'a insha Allah tsakanin magariba da kuma sallar lishayi har zuwa bayan sallar lishayi kada mu manta sunan littafin kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah al-Imam al-Mujaddad kuma mujaddad imani muga Allah subhanahu wataala ta hanyar karatun aqida kuma wani albishir da daliban da suka suka yi gaugawan tafiya akwai littafai da za a raba wala Allah ya zamanto nawa suka rige na in kana son ka samu littafin to ya zamanto kayi sallah a can in kana son ka ka samu littafin to kai kokari kai sallah a darul hadis ranar alhamis Allah ya kai mu Allah ya datar da mu kuma jama'a mu ta tanye juna da addu'a kun ga wannan aikin wallahi kullun ka taurukan Allah ya sa kai dan shi kawai hatta zan wa makarantar ma ka roki Allah ya sa dan shi ne kake shi kenan kawai to Allah ya taimake mu mu yi dan sa kuma Allah ya ba mu ladan da yake baiwa masu yi dan shi kuma Allah ya tsare mu duk abin da zamu yi da sunan addini dan wasu sai ba mu Allah ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh